أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi kan hadisi na 1448 to babi na 241 babi wanda yake magana akan azkar بسم الله الرحمن الرحيم وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده راه مسلم أسامو حديثي لقى abi huraira da kuma abi sa'idin khudri ya da Allah su kara tabbata a gare su duka su biyun suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu mutane da za su zauna suna ambatan Allah madaukakin sarki face mala'iku sun zo sun lullube su face rahamar Allah ta zo ta wato mamaye su sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya saukan musu da nutsuwa wadda za ta zo ta sauka a kansu sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci masu ambatan nan nashi a wajen waɗanda suke wajensa su ne mala'iku Allah ya kira ka da sunanka da sunan babanka Allah ya kira ne ya kira ne da sunana da sunan babana shawa da ɗan wani ya kira mala'ika jibrilu ya kira mutum da sunan shi ba ƙaramar martaba ba ce akwai hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya kaunaci mutum Allah ka kaunace mu Allah ka so mu idan Allah yana son ka to baka da matsala saboda ku ka faɗa kwata za a fito da kai wani ramin ma kuma Allah ne ba zai barka ka faɗa ba sai ka ga Allah ne yake ta tarerayenka a cikin rayuwa sai Allah yake tsare ka daman haka Allah madaukakin sarki ya faɗa duk wanda yake kauna haka yake masa da haka wata hadisi yake cewa idan Allah madaukakin sarki ya kaunaci bawa sai ya kira mala'ika Jibril ya ce masa ina ni Allah ina son wani kai ma ka so shi sa'annan sai a gaya sauran mala'iku Allah yana son wani kuma ku so shi to haka nan idan Allah ya fushi da mutum Allah ya kiyaye sai ya kira mala'ika jibril ya ce masa ni ina fushi da wani kai ma kai fushi da shi Allah ya tsare mu Allah na tuba kada lahira mala'ika jibril na fushi da kai Allah na fushi da kai ai ba kwandem ba inda wani abu gaban kwandem dan adam ya gare Allah ya kiyaye su kuma mala'iku da man su ba su da wani aiki su kawai abinda Allah yake so shi suke so abinda Allah ya musu umar su zaman ba sa sako la yatuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru su ba su sabon Allah kawai abinda aka sa su kuma aikin Allah da hadi sa suke ji shi yasa idan mala'iku suna wa mutum azaba su dadi suke ji mala'ikun azaba eh yasa ma dan wutan yayi kuka maimakon a ce yayi haguri sai a ce ya kara kuka eh ƙara kuka ka san duniya an kai kuka ce ake kai shiru ko ka dai haƙuri to lahira babu Allah madaukakin sarki ya ce wa iza ulqu minha makanan dayikan haka ne ko wa iza ulqu minha makanan dayikan mukarrani da au hunalika subura idan aka ɗaure ɗan wuta aka masa ɗaurin wutan malam aka jefa shi a cikin wuta a cikin wani lungu ga shi a ɗaure ga waje mai kunci ga wuta Allah ce sai ya kira ya kuka ya tsalle ihu ya ce wayo ne ko mala'iku ce ya haƙuri sai ce a'a kuka ma yanzu ka fara ba ka ma fara ba kai kuka a buɗe baki sosai a kada himma saboda azaba kaman ba a fara ba Allah ya tsare mu da haka in kaji Allah ya ambaci mutum a wajen mala'ikunsa ambato irin wannan na rahama bayan rahamar Allah ta zo ta mala'iku sun kewaye mutane rahamar Allah ta kewaye su nutsuwa daga wajen Allah ta kewaye su kuma Allah ya ambace su a wajen mala'iku ai ka san magana ta kare Allah ka ambace mu wa nabi waqid al-harisi بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله فأعرض الله عنه متفق عليه an samu hadisi daga abi waqil al-haris dan auf yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune a cikin masallaci yana wa mutane darasi kamar yadda da muke zaunen nan mazala yana zaune yana wa mutane darasi karatu sai wasu mutane uku sai suka shigo masallaci zakan su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gansu ba suna yar suna shi yana ma mutane da dasi su kuma sun shigo me zai faru sai suka tsaya ɗaya daga cikinsu sai ɗan ga wajen wata kafa a tsakanin mutane kawai sai ya nemi sai ya zauna wato ya shiga tsakanin mutane ya ga waje sai ya zauna ɗaya daga cikinsu kuma sai ya koma bayan jama'a sai ya zauna dai kuma sai ya juya ya fita aka ci gaba da darasi maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai shin bana ba ku labarin mutane uku da suka shigo masallacin nan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daya ya nemi mafaka a wajen Allah sai Allah ya bashi mafaka wato ya zo wajen Allah sai Allah ya karbe shi shine wanda ya nemi ya zo waje ya zauna yace amma nafsin nabi kuma ya ji kunyan Allah sai Allah ma ya ji kunyarsa ya ji kunya kada ya matsa wa mutane na sai ya koma da shi sai sai zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma mutum na uku ya kauda kai daga ya rabu da ruwan shi da Allah Allah ma ba ruwan shi shi mutum da ya juya ya fita to nan hadisin ne yake gaya mana yana gaya mana cewa masallaci kada a ringa kallon masallaci kamar wani dakin liman ko gidan liman a dakin Allah ne kada a dinga kallon karatu ana karanta alkur'ani ana karanta hadisi kaman kayan kuliman ko kayan malami a'a kayan Allah da ake gaya mutane su girmama masallaci su ringa kashe waya ba wai liman akewa ba ba ladan akewa ba ba wani akewa ba Allah kakewa kuma shi zai biya ka kamar wanda yake wanda yake ba ruwa na kawai shi ba ruwan shi ta sawa ta kira abin shi kamar mai wulaganci to sai an ce ma wa ka wulaganta na liman wallahi ba liman kawa ladan ba ladan kawa Allah kawa kaga duk waɗannan guda biyun nan maluma suka ce duka Allah ya ba su aljanna waɗannan da wanda ya zauna da wanda ya shiga ya koma baya amma shi wata kuma Allah ya rabu da shi ya yi fushi da shi saboda me ai ka gan ba ga maluma sun yi ta magana kan suka ce zaman munafiki ne shi wanda ya juya to kaga ko annabi ka zo ka samu annabi na karatun ka juya ka tafi na za ka na kaga gane zo ta kila ba in ka tafi ba komai ina nufin amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda sahabbai suke girmama shi in ba mai matsala ba ba wanda zai zo ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kama wata wata sabga daban shi yasa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike sahabbai tun daga sallar asuba har faduwar rana wallahi ba wanda ya tashi asuba aka yi ana nufin za a tafi manzo Allah ya hau minbari yana hudu ba yana hudu ba bai sauka minbari ba har sai da azhar ta yi sahabbai na zaune da ya sauka aka yi sallan azhar kowa ya dauka an tashi maza Allah yana sallama sai ya koma minbari ya ci gaba da huduba yana huduba yana gaya musu abin da yake gaya musu kuwa ya gaya musu abin da zai faru daga daga lokacin su har Allah ya tashi kiyama wanda duk Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana ga mu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da haka shi marwayacin hadisi yace wanda ya fi mu kaifin hadda shi ya fi mu rike mafi yawan maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma haka suka zauna bayan an la'asar ta yi maza Allah ya tako aka yi la'asar sun dauka za a tashi kuma mimbar har sai da rana ta wani kaga wanda yake azumi shi kenan na sai buɗe baki وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله أجلسكم قال الله الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال amma inni lam astahlifukum la astahlifukum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa na'maduhu ala ma hadana lil islam wa man nabiyyi alaina qala الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة راه مسلم أسامو حديث daga Abi Sa'id al-Khudri yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace wata rana sayyidina Muawiya ya fito ya samu sahabbai sun yi halaka a cikin masallaci sun taru sai manzo sai ya tambaye su yace ah me kuke yi na gan ku tare a masallaci sun yi halaka a masallaci yace me ya zaunar da ku sai suka ce mun zauna ne muna tuna ana ambatan Allah sai ce tsakaninku da Allah ba abin da ya zaune da ku sai ambatan Allah suka ce wallahi ba abin da ya zaune da mu sai ambatan Allah sai ce ni ba na sa ku rantsuwa bane dan ina ku kwantan wato abin da kuka faɗa a'a ba shine yasa ne kuka ji wato yana so ya gaya musu yanda ya musu haka nan manzo Allah yayi wa wasu wanda ya gani shi ma kamar yana kwaikwayon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya gaya musu result da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya waɗanda suka yi irin abin da suka yi wanda ya gansu su yi shi ne ce ni ba na sa ku rantsuwa bane da ina kokwantan halin da kuke ciki sai ce kun san amma masu rawaito hadisi babu wanda yake yake da hadisai kaɗan wato da fiye da ni wato bai cika ruwaito hadisi ba kun san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa su matsayi matsayi kowanne da inda ya fi batinta yanzu kaga da an yi maganar ruwaito hadisi sai a cika ji abi hurara amma da an yi ana filin yaki kun taba jin magana abi hurara a filin yaki na ba za ka ji ana magana abi hurara a filin yaki ka gani amma da ka ji hadisai kuma yanzu akwai sahabin da ka taba jin wani hadisi naki kamar Khalid bin Walid misali amma kaga da an yi maganar yaƙi shi kuma suka ji sunan shi to haka nan sahabban suke kowanne da inda Allah madaukakin sarki ya masa lutsufi ya masa abubuwa shi yasa a rayuwarmu zaman ba an ce wai duk mu tare mu zama iri ɗaya bane ko liman kun ga shine babban abin nan ba an ce kowa ya zama liman bane a'a Allah ma bai ce a yi haka ba wasu ne za su zama limamai wasu su zama ladanai wasu su zama 'yan kasuwa na wasu su zama ma'aikata wasu su zama kafintoci hakanan al'ummar musulmi take amma abin akwai abin da ya haɗa kowa da kowa da liman da ladan da kowa sai ya ji tsoron Allah eh ba wanda zai ce in wani ya ji tsoron Allah shi ko bai ji ba ba matsala akwai matsala akwai aiki wanda ya shafi kowa ko me kake soja ne dan sanda ne police ne ne kake yi kowa Allah ya dora mana wala qarwa sayna allazina min qablikum wa iyyakum an taqulla wannan wasiya ce wanda Allah madaukaki sarki yayi generally koma me kake yi ka ji tsoron Allah kaga in aka samu tsoron Allah duk abin da kake sai ma amfani ya ma amfani a duniya ma amfani lahira saboda rayuwa haka take tafiya kowanne za ka ga akwai ranarsa a rayuwa kowa ka gani akwai ranarsa in dai ba sabon Allah mutum yake to shine sayyidina mu'awiya ya gaya musu wannan sai ya ce abin da ya sa ku ina gaya muku haka wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya samu sahabbai sun yi halka yadda kuka yi nan sai manzon Allah ya ce musu me ya zaunar da ku sai suka ce mun zauna ne muna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna godewa Allah akan shiryarwa da yamma da ta musulunci kun ga sahabbai suna zama su wa Allah godiya akan ya sa sun zama musulmi wataƙila ne da kai muna ga kamar musuluncin ma kamar kawai dole aka sa muka zama eh wani wataƙila bai taɓa zama yawa Allah godiya da ya sa ya zama musulmi yana ganin kamar wani kawai shi na yawa kawai shi tun da shi ba haushe ne kawai shi ne shi misali ko shi babu latani ne na ko shi ba kadori ne kawai da haka shi dole shi musulmi ne kuma wallahi ba haka bane Allah tausayin mu yayi Allah rahaman mu yaji Allah wato zaben mu yayi ya sa muka zama musulmi canjawa mutum ya zama ba musulmi ba shi yafi komai sauki wajen Allah Allah ka tsare mu zuciyar bayi tana hannun Allah yana juya su duk inda yake su shi yasa ai wani in kaga mutum ya burge zai sai kai ta mamaki ya aka yi an babu zuciya ce ai shine shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi ke addu'a yana Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka Allahumma ya musabbital qulub sabbit qulubana ala dinika eh Allah ka tabbatar da mu akan addininka ka samu ka rayu musulmi ka mutu kana musulmi shikenan ka ta ci duniya duniya ta ci eh duniya ta yi kyau eh shine idan kuma aka samu aka ce ai abu ya lalace Allah ya kiyaye eh rayuwa ba ta yi amfani ba saboda duk abin da aka yi zai bace ai zai zama babu duk abin rayuwa duniya ne da ka gani duk bula ce duk hayaniya ce daɗi bai tabbata wahala bai tabbata da an duk halin da kake ciki kawai shi kake ciki wanda ya yi shekara hamsin yana jin daɗi da wanda ya yi shekara hamsin yana shan wahala idan yau ɗina aka ce to ai canji mai shan wahalar nan ya zo ya kwana biyu a wajen mai jin daɗi mai jin daɗi ya kwana biyu a wajen mai shan wahala yan bulalun nan da ake masa kullum za a wa wannan na a wannan auren duk daɗin da ya ji shi wannan ya manta shi kuma wata duk wahalar da ya sha ta manta ta ɓace to haka dai shiga aljanna idan mutum ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashi alkiyama za a ɗauki mutum a ɗauki dan wuta sai a dangwala shi a wuta sai malaiku su tambaye a cire shi sai malaiku su tambaye shi sai ka taba jin daɗi sai ce wallahi tun da yake bai taba jin daɗi haka nan a dangwala mutum a aljanna a cire shi a daga shi ka ce ka taba shan wahala ya ce shi bai taba shan wahala ba a duniya kuma wannan ya sha wahala ta ba a kirga wannan ya ji daɗi ya ba a kirga da haka haƙiƙanin rayuwa shine dan adam ya samu dace na mutuwa da imani Allah ka kashe mu da imani Allah ka sa mu mutu muna musulmi shikenan fa mutun ya hayo eh ita maganar mutuwan nan zaka ga duk ba ma san mu ni ma dole nake muku na to ba wai amma matsalar shine amma ba mu ba mun yi hauka na rashin abin yi hauka burka wallahi mun yi rudu saboda shi yasa ibn mas'ud ne yake cewa fa ibn abbas ne yace bai taba ganin abin da yake gaskiya bane hakika amma mutane suka dauke shi kamar mafarki amma ba gaskiya ba shine mutuwa gashi gaskiya ne gashi dole sai na mutu amma suna ganin kamar kawai ne kana nan ka zo duniya kana kaman kawai ka dinga zama ke amma shekarun da muka yi da duniya ma ya ishe su mana a wa'azi ko zuwan ka abuja ya ishe ka wa'azi ka kwanan ka nawa abuja to wani ya shekara biyar wani ya shekara goma wani ya shekara ashirin wani ya shekara talatin da wuya dai ka samu wanda ya shekara arba'in abuja za ka iya samu sai wanda masu aikin gina ta amma dai talatin talatin da biyar na amma da wuya ka mai wani ya zai ce ma shekararsa hamsin abuja sai dai in gwari ne na misali su masu abuja daman ƙauyensu ne ko wani waɗanda aka zuwa wasu abubuwa amma ba haka ba sai dai su ne ja yake ita tana nan ta juma amma da dududu hayanera abuja shekara talatin da biyar ne na na nan ta zo da gari aka dawo shugaban kasa ya dawo aka yi sai shi yasa aka ga yanzu abujan ta so macika ta so macika babu kuma wanda suke da damuwa ko suke fuskantar damuwa kamar al'ummar musulmi dalili kuwa dalilai masu yawa yanzu ga garuruwan mu sun zama ba sa zaunuwa garuruwa da yawa sun zama ba mutane ba sa son zuwa garin saboda babu zaman lafiya misali nan kuma garin yaran da aka haifa yan mata sun isa aure yan matan da aka haifa a Abuja yanzu sun kai aure ko ba su kai ba ha wai ni ban ce sun wuce ba na ce dai sun kai ni ni ban ce sun wuce ba kai ka kai ni gaba na ce dai sun kai na yawa sun kai lokaci yayi to kuma matsalar da suka aka fuskanta shine lokacin an riga an hura wata irin iska kowa ya shaƙa amma sai gyaran Allah garin su dama akwai yanayin da tunda aka haife ta ma nan ba ta taba zuwa garin su nan ba ta ma kasan kauyen su wanda suka je suna yara ma in sun dawo cewa suke mun je garin babanmu na eh ba ma garin su ba in daga yara Abuja haka suke bara in an je kauye da shi an dawo zai ce abokan sa mun je garin babanmu yau shi garin sa Abuja ne yawa to kaga sun girma suna son zama a Abuja to in an aure kuma wadda take so wanda zai zauna da ita cikin abuja to shi ma saurayin bai shirya ba na ko sun shirya saboda abuja ba gidaje ai na in budurar da take aka haife ta abuja ba ta kyacin an aure ta a kai ta mai tama ba na ba ta kyace a kai ta asa kwaro ba na lagalaga shi ne wusatu to ina gawa ina ina kuma suna da yawa suna da yawa kuma sun girma kuma ana aka je su kuma wallahi wata ko kauye su ta zo ko dan duk kamarin garin su ko sannu ba za su iya ce mata ba ma magana su neme ta da aure ba sannu za su ji tsoron ce mata sannu eh duk garinsu to kaga wata tafiya ce wanda take sai addu'a sai Allah madaukake sarki ya ya gyara to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ce masa sun zauna ne suna wa Allah godiya akan musulunci Allah mun gode mana mun gode maka da kamar da mu musulmi sa'annan akan ni'ima da Allah ya yi mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin ku da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai shi suka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu sai wannan sai manzo Allah ya ce ni ma ba na ba na sa ku rantsuwa bane da ina tuhumar ku ya ce musu mala'ika jibril ne ya zo mu yanzu ya ce mun waɗannan da suke zaunan Allah yana wa mala'iku tunƙaho da su Allah yana wa mala'iku tunƙaho a yanzan tunƙaho da turanci fir'au na yawwa Allah yana jiha mala'iku ga bayina ka duba girman mala'iku to wanda Allah yake alfahari da shi kaga ya zama mutumin Allah shi yasa dole ne mu dage wajen ambaton Allah sannan mu dage a wajen zama wajen ambaton Allah wannan karatu da muke shi ma ambaton Allah duk yana na ayyuka ne na duk abin da yake na Allah madaukakin sarki to duka majalisun zikiri ne sana hadisi imam muslim ne rawaito shi sai babu zikiri inda sabahi wal masa wannan babu zai magana kan ambaton Allah da safe da kuma yamma wallahi dai ko mutum baya yin wannan gare ya tsaya ya koya dai yanzu rayuwar da ake ciki ko ba komai Allah ya kiyaye ko da wata jarabawa ce za ta same ka to za ta same ka da sauki saboda a cikin azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai koyar na na safi da na yamma akwai azkar din da in kai akwai tabbaci in dai ka mutu zaka shiga aljanna ta ai kowanne ya ishe ka riba in har ka yi to in kuma ka mutu in dai ba ka kai yamma ba da min yana esiyarin eh esiya yake yi duk azkarin saba da masa suna karewa in kai na safe to akwai lokacin da zai kare shine lokacin la'asar ku za akwai lokacin da mala'iku suke canjin aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana mala'iku suna canjin aiki akwai wanda suke zuwa da al'asar da da asuba suke canji da haka kuma suna zuwa sai su su yi canjin aiki yanda ka san dai masu gadi na yi na wasu su zo bakwai su karɓi aiki a hannun wanda suka kwana su kuma su tafi to haka nan mala'ikun Allah suke yi a kanmu يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وهم ملائكة بالنهار akwai wanda Allah ya dora musu aiki suna ta zuwa sai su zo sai su canja aiki shi yasa lokacin asuba kana masallaci suka canja aiki lokacin la'asar kana masallaci suka canja aiki duk Allah ya fi su sanin halin da muke ciki amma an sun koma wajen Allah ta Allah ya ce yaya kuka baro bayina sai su ce Allah mun same shi yana Allah kuma mun baro shi yana sallah duk shedan kenan to kaga wanda aka same kuma mala'iku ba sa ƙarya kaga wani za a ce Allah mun same shi yana karta na mun baro shi yana karta a Allah mun same shi yana zina na mun baro shi yana zina mun same shi yana shan giya abin da suka samu za su faɗa don mala'iku ba sa ƙarya haka nan sai mutum ya kiyaye waɗannan lokuta kiyaye duka lokacin kuma ya kiyaye waɗannan lokuta kamar ubannin da Allah ya bayar hafizu ala salawati ya ce wasu salatin wusta kaga duka ake za a kiyaye amma sai aka ba wannan wato ƙarfafa shi قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين قال أهل اللغة الآثال جمع شيء وهو ما بين العصر والمغرب وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس وغروبها وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر, اسم ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق Allah madaukakin sarki ya ce ka ambaci ubangijinka a cikin ranka kana mai kankantar da kai kana mai jin tsoron Allah madaukakin sarki ba tare da daga murya ba daga murya wato ka yi wannan aiki da safe da kuma maraice kada ka kasance cikin rabkananu ana son dan adam ya samu nutsuwa lokacin da yake ambaton Allah ya dinga ambaton Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah in kana ambaton Allah ko da wani bai ji ka ba shi wanda kake ambato ya ji ka shi ne Allah eh amma wannan bai magana bai nuna wai dan ka ce Allahu akbar a fili wai ba kai laifi a'a ana so da ka samu harshenka da zuciyarka ya zama suna aiki iri daya eh kada ya zama ambatan kawai kana yi ne kamar wanda zaka ga mutum ya rike tarbi yana ja amma yana zagi na ya yana jan tarbi yana ashar wani yana tattari yana kallon drama kaga ai akwai akwai wargiya eh ana son zuciya da harshe su haɗu duk da cewa in zuciya ta yi harshe bai yi ba akwai lada in harshe yi zuciya bai ta yi ba akwai lada sai dai bai kai a ce sun haɗu ba yana sa kamala sana Allah yace malaman luga suka ce al-asal shine wato jau'i ne na asil shine tsakanin la'asar da magariba wato kaga lokacin da ake wannan canji kenan shi yasa duk azkar na yamma idan kai shi bayan la'asar zuwa magariba shikenan ka gama da dare eh an gane azkar na dare duk in ka yi bayan la'asar to ka gama da dare suna nan har alfijir ya fito sanan asuba azkar na safe da zaran alfijir ya fito in ka yi su kuma har rana ta faɗi sanan Allah madaukakin sarki ya ce wasa bibi hamdi rabbika kai tasbihi don gode wa ubangijinka ka yi wannan tasbihi qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wa qabla ghurubi hada kuma kafin faduwar ta ka samu faduwar rana ai ba Allah asar ne na na sana Allah madaukakin sarki a cikin suratul gafir yake cewa kai tazwihi dan godiya ubangiji ka bil ashi da maraice wal abkar da maraice da kuma wata safiya da maraice al-luga suka ce ashi shi kuma shine ma baina zawali shamsi wa ghurubi a tsakanin zawalin rana zuwa faduwanta wa qala ta'ala kujuyutun azinallah wato a cikin dakuna sune masallatai na Allah wanda Allah madaukakin sarki ya bada umarni an tubba daga sunan Allah madaukakin sarki a ciki a ambaci sunansa za ka samu mutane suna tasbihi don gode masa a ciki safe da mai yamma sai Allah madaukakin sarki ya yabi masu tasbihi ya ce mazaje ne mutane la tulhim tijaratun kasuwanci ba ya dauke musu hankali siye da siyarwa ba ya hana su an zikirin lahi a hana su ambaton Allah ka kenan dan adam bai kamata wani abu a duniya hana shi ambaton Allah kome shi bai hana ta bare duk wanda wani abu ya hana shi sallah ya hana shi ambaton Allah dona wani abu ya hana shi karatun alkur'ani ya hana shi ambaton Allah da haka dole musulmi kada ya sake duk abin da ake yi wata ran za a bar shi za a dawo ba za a yi shi ba kuma duk abin da ake wata ran an yi na ƙarshe ba abin da yake tabbata sai bin Allah shine dan da zai samu riba riba mai tsawo riba da ba ta yanke kasuwanci da tijara tallan tabo kasuwanci da babu waduwa eh amma sauran kasuwanci duka zaka ga ya wuce an haɗu Allah ya kiyaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد رحمه مسلم an samu hadisi daga abi huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da lokacin da ya wayi gari da safe ko lokacin da ya kai yamma yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ya dinga fada sai da ya fada so dari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wanda zai zo ran tashi alkiyama da aiki da ya huna shi ba wanda zai zo ran tashi alkiyama da aikin da ya huna shi sai dai wanda ya faɗi irin abin da ya faɗa ko ya yi tsari a kan nasa kenan kaga shi yasa ake ce mana azkar ba su da iyaka kaga auzada auzada ko ya ƙara ya ƙara nawa miliyan da ko ko miliyan da duk kaga ba a tsaya ba da dama Allah cewa ya wazu kurullaha kasiran kasiran Allah ya ce ko ambaci Allah da yawa sai sa ba wani wanda zai ma iyaka ya ce wai ga inda za ka abu ambatan Allah masu iyaka shine ambatan Allah na sallah shi wannan dole ka tsaya dan wanda ya koyar da kai shine ya kawo ambatan Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole in ka in kai sallah eh ba za ka wuce ba daman ka wuce tasbihi 33 subhanallahi subhanallahi subhanallahi kai 33 mafi jama'a ko kai mai sha biyar ko kai mai goma duk da iyaka amma na sallah kenan amma bayan ka gama wannan ka gama wannan sallah sai ka zauna kai ta subhanallahi so miliyan uku kai ta alhamdulillahi so miliyan uku kai ta la ilaha illallah so miliyan ɗari misali duk ana baka lada ku amma na sallah shi wannan azka ne wanda aka sa su da iyaka ba maganar sai ka ƙara وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب نزقني البارحة قال أما قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم تدرك an samu hadisi daga abin huraira da Allah su kara tabbata a gare shi yace wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah gaskiya na sha wahala jiya saboda kunama ta harbi jiya na sha wato na shiga cikin tasgaro kunama ta harbe ni jiya sai manzo Allah ya ce masa ayya wato da daddare ta harbe shi yace ayya aida ka lokacin da ka kai yamma ka ce a'udhu bi kalmatin lahi tamma min sharri ma khalaq yace da ba za ta harbe ka ba da Allah ku ji wannan addu'a ba a'udhu bi kalmatin lahi tamma min sharri ma khalaq ka gama fa daren ka duka kunama ba za ta harbe ka ba maciji ba zai sare ka ba kowa ma ba zai sarkice ka shi yasa kar ku yi dariya na ba ku labarin wani liman a wani cikin ƙauyukan Abuja yake gaya mu suna irin kwana a waje me zai faru sai kunama ta shiga wandon kunama ya tashi ya je har ya yi alwala dun bai sani kunama sosai kuma a kan gabansa kuma ya zo ana sallah amma Allah ya taimake shi ba ta harbe shi ta ce wallahi ma na haka muka yi sallah ina ji tana motsi ta ce to kaya addu'a ne hana ce masa Allah ya taimake mutane da wannan sallah ta rikici gani da Allah to wace sallah za a yi kuma na na ce da Allah kaɗai zai inda za ka furgita mutane yadda za su yi fa a gani ma da yana ya danna a guji a sahu ka sa ai za a za a samu wasu su biji a tun da watakila ba zai tsaya bayani ba wallahi ya ci haka har ya yi sallah ya zo ya cire ta sai wannan shi ne tsaron Allah tsaron Allah za ka sai mu riƙe a uzu bi kalmatin lahi ta amma su nishari ma kalar أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق ko baka iya bane zama za ka iya ai ko a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsarin bari ku ji fasarar sa a'udhu bi kalimatin lahi tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta to wa sharrin waye bai shiga ciki ba babu min sharri ma khalaq kuma kalmomin Allah nan cikakku waye san su ba wanda ya san su sai Allah da ka addu'a ce karama amma tana da girma eh Allah ya tsare mu barawo dan fashi dan kinnafa dan waye duka maganin su ko na ƙara faɗa to maganin komai ne kowa in dai halittar Allah ne ku ji a'udhu bi kalmatin lahi tammati min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah ya halicce shi kowa to kun san addu'a tana da wani abu guda daya babban abin da yake tafiyar da addu'a shine imani yana cikin matsalar mu kokonto Allah ka raba mu da shi idan mutum yana kokonto to Allah kyale shi yake eh kokonto ugun abu ne Allah kiyaye amma in imani tana da shi to shikenan amma in kana kokonto sai Allah ya barka da kai da kokonton ka kuje su ta bugawa ba shi yasa ake ba da labarin wani malamin yara mai karantar da yara wai za su je cirani da yaran shi yan ƙanana almajirai suka zo bakin ruwa ga ruwa ya kawo ba hanya ga ƙauyen da za su ana ta jiran jirgin ruwa ya zo bai zo ba kawai sai mala ya ce wa yara kowa ya yi fatiha ya hau ruwa ya wuce shi ne almajirai kowanne da ya ce wala dolin sai takkatattat sai wuce duk suka kare suka je bakin ruwa saura mala ne na shi in ya sa kafa sai zai limi sai ya dawo shi sai da kwalar sai da jirgin zo duk sun haure kabdonsu saurashi na? a to ya rasa gini ma shi ne a yi matsalar da haka yaƙini yana da yana da muhimmanci Allah ka ba mu shi zai mu tsaya a nan insha wato abin da ke faruwa sallah akan kujera ga waɗanda suke da rashin lafiya tabbas akwai masu kuskure duk abin da mutum zai iya na sallah to zai yi shi abin da ba zai iya ba shi ne zai bai masu zama a kan kujera ai wasu za ka ga akwai wanda sujada ne ba sa iya yi na nuhu ba sa iya sa goshi a ƙasa yanayin ciwon amma zai tashi a yi komai na in an zo sujada sai ya zauna sai ya ringa imai na kuma sallar shi ta yi daidai saboda ba zai iya sujada akwai wanda zai iya tsaiwa ne ba zai iya ba amma zai iya sujada zai iya sujada shi wannan zai iya sujada su ya danganci matsalar kowa da kowa so duk abin da za ka iya za ka iya amma wanda zai iya yin sallah a zaune zai yi amma mafi yawa na kujerar shi ne ya fi wa mutane sauƙi shi ya sa ka ga ana zama a kujera da ka wani abu ne sai masu ciwo za ka tambaya kuma ba wai ciwo iri ɗaya ba ne wani ciwo ba daga ido ne in baka sani yasa ba zai iya sa shi haka ba a ƙasa so kowa da irin damuwarsa Allah ala alaikun musulam ga shi nan so yi ika muka kama alaikun sai ya zauna ayin duk wanda ya samu larura ana sallah an yadda ya zauna kawai dai ba ya tabbatar ta zama larurar har wajen Allah ya zama shi kuma liman duk da an ce a tsawaita ya kasa tsawaitawa suna ya tara ya danganci yanayi ana son liman ya ringa wato considering mutane kada ya ringa considering kanshi kada ringa lura da kanshi kai zama neman in baya jin daɗi sai yawa mutane sallah na na nufin sharp sharp yana jin karatu kuma ya yi ta karatu a to ta yadda yiran da ya ji ba daɗin ya tuna mai yiwuwa bayansa akwai marasa jin daɗi da haka shi yasa ake ɗan takaitawa kuma muka ai ba ma tsawaita sallah ba ina nan kusan duk kusan limaman an yi ta karatu ai ba tsawaita sallah tunda na za ka ji sallah a su ba a karanta bakala na? kaga babu kaga da haka dai za a yi ta amma in har mutum ana sallah ya ji ya shiga larurar da ba zai iya tsayawa ba sai zauna idan liman ne kuma ya shiga larurar da ba zai iya tsayawa ba ya zauna to duk mamu sai su zauna eh idan liman Allah ya kiyaye yana sallah sai kafar shi ta kama ciwo ya zan ba zai yi sallah tsaye ba sai ya zauna to ku kuma da lafiyar ku kowa zai zauna eh haka za a yi sallar yar zaune eh wallah alim na'am zalim shi a yake wanda ba sa samun lokacin azkar bayan la'asar sai bayan isha kawai ne suna da samu suna da wani lokaci ne da ba azkar kaga in kuna masu zo Allah ya kiyaye ana son mutum ya yi tsarin da zai yi rufe kwabarin lokaci da zika na wane da gaske eh ya ce satin da ya jinna ce wata magana ana jin na kawo kistar in manta ba dan adam idan ya zama damuwar shi mutane aiki ya same shi in ya zama damuwar shi ya burge mutane ya haɗu da aiki ko ba zai burge sun ba ba zai burge sun ba kuma tuziro zai ba Allah ba mutane to amma ya damu da mahalicin shi sai ya yi maganin mutane da mu mutane abin da suka isa su yi abin da Allah ya shi ne kawai ana jin hannaba da kisar saridina lukuman da yake yake gwada wa ɗansa cewa duk abin da zai kawai fuskanci ubangiji Allah yana so shi kenan duk duniya karkuwa ya so Allah ba ya so ba zai yi ba ko da duk ko ana so ya yi shi kenan ya zama damuwarsa kawai yarda Allah a gisa sayidina luqman dai sai dauka a jaki yace dana ka zo mu je na gwada ma yadda duniya take da farko sai ya ce ka hau jaki sai shi jacci da ya rike jaki suna tafiya suka zo wajen mutane budan bakin sai suka ce ka tare yaran zamani babu tausayi ka ga wannan tsoho ya bar ra tsoho na shan rana shi ya yi wani kyamikyami suka wuce ya ce kaji ya ce na ji ya ce to zo ka gani sai sai sako sai shi ya hau ya ce kai ka ja suka zo wata jama'a daban-daban suke wucewa suka zo wajen sai wani suka ce ka kaga wani tsoho mara imani ya dane kan abawa ya bar yaro yana ta ya ce kaji wannan ya ce naji ya ce ta zo sai ya hau ya ce ta hau bayana su biyu suka zo wajen sai suka ce ka mutane ba su da sosai maimakon ɗaya ya hau ina da hoto dan dai jaki baya magana wane ne suka yi ta hayaniyar yace kaji wannan yace yace ta zo sai ce ta zo sai ce mu sauka sai suka rike jakin suna tafiya suna zuwa wani kawai suka fayi da ya suka ce kaga wasu wai gara ma jakin da su ana jaki yan taba jaki ba a haushi wa me amfanin jaki da ba hau jaki ba kuma ya ce kaji wannan shi ne na ƙarshe ya kai su zai ce to ya je kama kafa ya ce je ka kama baya wato za su ɗaga shi suka ce malar lafiya sai ta kaji ya je masu to haka duniya take ba abin da za ka yi wani bai ce bai mawa ko me da ka sani wani ce bai ba da haka ya zama damuwar ka Allah kawai idan abin ya yi a wajen Allah sauran mutane su zauka lafiya to daman kuma nan ne ake samun matsala idan bai a wajen Allah ba in duk ana yabonka a duniya ka yi shirme saboda ba za a koma wajen Allah shine mai duta shine mai aljanna shine mai hisabi Allah shi da yadda ai bai daidaitu ba ai ai ba shi ne ba wani da ya daidaita ai bai su daidaita ba ai Allah ya hana jiji da kai ai kaga kenan da alam da sauran daidaituwa ai Allah ya hana jiji da kai Allah ya hana takama eh wannan ba akwai matsala eh akwai matsala ai akwai akwai akwai akwai mu'amala ta tsakanin bayin Allah da bayin Allah wanda musulunci ya ce idan har da shi kuma ai ayyuka ma masu bata sai ke an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wata mata cewa tana duk wannan ayyuka amma tana cutar da makocinta manzo Allah ya ce ir wuta ce kaga kenan wannan aiki ne mai ba kyau ba kyau wulakanci ba kyau jiron kai ba kyau jiji da kai duk ba kyau ko kana ta azumi azumi ai kai ta shafa idan Allah ya baka kuɗi ma ba kada kai ta azumi amma ka ringa ba mutane kuɗi na ka ringa sanwa ƴan uwanka ka ringa sanwa shine ainihin godiyan Allahnka idan misali ina da kuɗi sai na ɓoye kowa ba na san mar amma ina azumi na ina sallah na duk waɗanda aikin ni ta shafa ai shi Allah fa ya raba bayansa kashi kashi kuma dalla dalla ya gaya mana a Qur'ani yace na fifita wasun ku akan wasun ku dan wasun ku samu wasu musu aiki dima sanan Allah madaukakin sarki yace akwai haƙoƙi wallazina fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum kawai kenan daman dole mutum ya ya ringa bayar da so aikin da kowa yake shi yasa za ka ga hadisa annan sallah sallama sahabbai suna zuwa su bar tambaya iri ɗaya amma amsa daban-daban tambaya ɗaya amsa daban-daban saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana duba yanayin wanda ya tambaye shi yanzu idan misali kai ka san ne ba abin da na iya misali sai kera takalmi kuma shi nake da shi misali a ce ni ina shu mai kame kai malami ne sai zo da ce ma da Allah ya zan yi aiki na shiga aljanna suka ce na zan zama mutane sadakan takalmi na ai kun gane hausan da nake duk abin da zan iya amma ka san a ce ni an shaɗin mai kuɗi ne sai zo da ce ma ka gaya min mai zan yi na shiga aljanna ka ce ni je na yi sadakan takalmi kawai ko ka ce na daina ringa azumin litinin da talata da alhamis ka gani don za ka ce na ringa ciyar da mutane na na ringa da haka aka kuma Allah ya kasa rayuwar kowa inda yake to da zai nemi aljannarsa eh Allah shi ya da sallu ala nabi karim wa alaikum assalam wa rahmatullah kai ba kai ne lasiri ka ba اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعطنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين to akwai wani da kanwarsa sai aure aljanu sun shafe ta Allah ya raba su da ita Allah madaukakin sarki ya raba su da ita kuma gaya mata ta idan tana jin kiɗa ta daina idan tana jin kiɗa ta idan tana ta da kai ta ƙara gashi ta daina akwai abubuwa da yawa su suke gayyatar shirani su suke gayyatar wani malami ya yi rukiya da aljani ya sake dawowa in suke magana yake ce masa malam kana zuwa ka kore mu ko baki hanya ba ma zuwa za ta kare kiran mu sai aka bincika ake shine abubuwan da take ire-iren waɗannan na sabon Allah da ka yana cikin bayan addu'a sai a sa in da wannan sai ta bari kuma na jaraba ne sai ya ta Allah ya raba ta da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah